أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke yi a cikin wannan littafi mai albarka sharhu kashful shubahat na al'allama muhammad bin salih al-uthamin rahimahullahu azza wa jalla sati da ya gabata nam kuma duk sati da ya gabata muna cikin bayani na shubuha ta wuta daban mun kare wannan bayanin shubuha za mu shiga cikin sharhin wannan shubuha kamar yadda mala ya ce walahum shubuhatun ukhra wa hiya qissatu ibrahim alayhi salam lamma ulqiya fi an-nar اعترض له جبريل في الهواء فقال له ألك حاجة فقال إبراهيم amma ilaika fala wannan abinda muka karanta ne sati da ya gabata mun karanta dungarin kashfu shubahat tun za mu ga sharhi abinda muhammad bin salih al-wasaimin al'allama ya faɗi qala qawluhu wa lahum shubahatun ukhra fadar shi da yake suna da wata shubaha daban وهي قصة إبراهيم عليه السلام إتتي قصة النبي إبراهيم أمن شاء الله إرادة أمن شاء الله سكارة تبطى دريش لما ألقي في النار لوكة عندك جيوها شتكم وتا إلى أزوى قرش قال والجواب عن هذه الشبهة بعد أمسى زمد وأن الشبهة أن جبريل إنما عرض عليه أمرا ممكنا cewa jibril alaihissalam ya bujiro wa ibrahim alaihissalam al'amarin da ya zama to mai yiwuwa ne yumkin an ya kuma bi domin iya iya tashi da wannan aiki falau azina allah li jibril la an qada ibrahima bima atahu allah ta'ala min al-quwwa idan da allah madaukaki ya wa jibril umarni to da ya tsame ibrahim alaihissalam na daga abin da allah maɗaukaki ya ba jibril na ƙarfi sai na jibril kama wasafa allahu ta'ala domin jibril alaihissalam kama yadda allah maɗaukaki ya kamantar da shi ya ce shadidul kuwa mai tsananin ƙarfi ne falau amarahu allahu an ya'khudha nara ibrahim وما حولها ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل da dai Allah maɗaukaki ya umarci Jibril da ya ɗau wutar Ibrahim wanda aka jewa shi ciki wa ma haulaha da abin da yake gehin wannan wuta wa yulqiyaha fil mashriq aw al maghrib ya jefa ta a makofa mahudowar rana ko mafadarta la fa'ala to da ibrahim alayhi da jibril ya aikata ولو أمره أن يحمل, يحمل إبراهيم إلى مكان بعيد عنه لفعل هل لو دادي أن لا يا أمرتي جبريل دي أوكي إبراهيم عليه السلام يزوى ونوري من نيسا دايا أكتا ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل هل لو دادي أن لا يا أمرتي جبريل يدعو النبي إبراهيم يسمد شيء يتهيد شيء سمع na fa'alatu da ya aikata kenan dukkan wannan abubuwa ne wanda jibril iya iya aikatawa kenan wannan ba za a ce ba yin aikata wannan neman agaji akan abin da mutum zai iya aikata shi ba za a ambaci shirka ba ba ɗaya ba ne ba da neman agazawa da suke yi ga abeban da wani ba zai iya yi ba sai allah maɗaukaki قال ثم ضرب المؤلف بهذا المثل بهذا مثلا سنمانا wanda wannan halittahi Muhammad bin Abdul Wahhab ya buga misali qala rajulun ghani mutum ne wanda ya zama su mawadaci ata ila faqirin yazo ga wani talaka fa qala yace mishi hallaka hajatun fil mal kana da wata bukata cikin dukiya min qardin aw hibatin aw ghairi dhalik na ba ka bashi ko kyauta ko kuma wani abin da ya kama da haka fa inna ma hadha mimma yaqdiru alayk wannan na daga cikin abiban da mai kudi iya iya yi wala yu'addu hadha shirkan fa alista wa irin wannan abu shirka ne law qala da dai ya ce na'am ina da haja li hajatun aqridni da dai ya ce ina da bukata ka bani bashi aw habni lam yakun mushrikan ko kuma yace in mun kyauta ba na kyauta to da bai kasance ba mushriki kala khatama al-muallif rahimahullah kalkashin da yace wali naqtimal kalama mu rihe magana wannan mu kare wannan zance قال المؤلف ختم المؤلف هذه الشبهات بمسألة عظيمة ما لا ya kare wannan. bayani na shubuhohi da matsala mai girma idan aka ce matsala maganar da za ka yi ka kawo dalili a kanta ta ambaci hukunci shi ne ake cewa matsala ta sha bamban da matsala kuma wasu suna an ce matsala sai ce matsala la matsala abinda za ka kawo dalili a kan shi hukunci ne wanda kake da dalili wannan sai a ce mai matsala قال أنه لابد أن يكون الإنسان موحدا بقلبه وقوله وعمله دول نمتن يكسنتي موحد wanda yake kadaitar da Allah madaukaki bi qalbihi da zuciyar shi wa qawlihi da fadar shi wa amalihi da aikin shi kenan duk lokacin da zaka kulle wani abu a zuciya na tauhidi to kai dan Allah ka tsarkakar da Allah a ciki haka idan za ka faɗi wata faɗa to ka faɗe ta don Allah haka in za ka yi wani aiki daga cikin aikin da Allah ya umarni to ka yi don Allah ka ka yi don wani ba in kana muwahhadan muwahhidan bi qalbihi idan mutum ya kasance mai tauhidi ne a cikin zuciyar shi walakinahu lam yuwahhid bi qalbihi aw bi fi'li bi amalihi sai dai bai kadaitar da Allah ba a cikin faɗar shi ko aikin shi fa innahu ghayru sadiqun fi da'wa to wannan ba mai gaskiya bane a cikin abin da yake kirari da shi kenan zuciyar shi ta amince amma faɗa shi da aiki ba tabbatar da wannan ba li'anna tauhid al-qalb domin tauhidi na zuciya yatba'uhu tauhidul qawli wal amal na biye da shi tauhidi na magana da aiki li qawlin nabi sallallahu alaihi wa sallama dalilin faɗa annabi wanda tsira da amsa Allah ta ƙara tabbata gare shi magana mu ta faɗo idan aka ce mas'ala magana da zaka kawo dalili akan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce ala wa inna fil jasadi mudgha ku saurara a cikin jiki akwai wata tsoka idza salahat salaha al jasad kullu idan ta nagartu to jiki gaba ɗayan shi ya nagartu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu idan ta lalace to jiki gaba ɗayan shi ya lalace ala ku saurara wa hiya al-qalb ita ce zuciya wannan tsoka ita ce zuciya kenan nagartuwar zuciya nagartuwar jiki lalacewar zuciya lalacewar jiki domin zuciya ita take ba jiki ganga jiki umarni ya idan ta gyaru to jiki ya gyaru idan ta lalace haka jiki ya lalace qala fa idza wahada Allah idan mutum ya kadaitar da Allah kama za'ama kamar yanda ya raya bi qalbihi da zuciyarsa walakinnahum lam yuwahhiduhu bi qawlihi aw fi'lihi sai dai bai kadaitar da Allah madaukaki ba a cikin maganar shi da aikin shi fa innahu min jinsi fir'aun na daga cikin jinsin fir'aun alladhina kana mustayqinan bil haqq aliman bi wanda ya zamanto maimakon ya ce allazi kana ya sa alladina wanda ya zamanto mustaikinan bilhaq ya tabbata da gaskiya aliman bi kuma ya san wannan gaskiyar lakinnahu asarra wa a'in anada wa baqiya ala ma kana alaihi min da'awar rububiyya da cewa ya san gaskiya ya tabbata da gaskiya sai dai ya nace yayi girman kai ya wanzu abu ta abin da yake kan shi na cewa shi Allah ne fir'auna me yace ana rabbukumul a'la ni ne ubangijin kuma fi girma can kuma yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi ni bin san muku wani Allah ba kuma bayana daga baya ya tabbata akwai wani Allah sai dai shine babba ko wannan kafirci ne mutumin da zai ce shi Allah ne kamar yadda muke ji a wannan zamani namu mutum iya kirarin cewa ubangiji na wani kuma bayan Allah madaukaki haka shi fir'auna yace shi ma ubangiji ne qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace wajahadu biha sun yi inkarin wannan gaskiya sun yi musunta wastaiqanatha anfusuhum kuma duk da cewa zukatansu sun tabbata da cewa wannan gaskiya ne suka kita ba dan komai ba zulman dan zalunci wa uluwan da neman ɗaukaka وقال تعالى عن موسى عليه السلام الله مدوكاكي يا فدي game da Musa wanda amincin Allah kara tabbata gare shi annahu qala li fir'aun yace wa fir'aun laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basair kai da kanka ka sani cewa Allah madaukaki bai tsabkar da wa'annan ba illa rabbus samawati wal ard sai ubangijin sammai da kasai basair domin lura ne da faida fahimta wadan malam da ya ce can ƙarshe zuwa da ya ce wala ya zuzu inda ahli buldani illa man wafaqahum wa ghayru dhalika min al'azab qawluhu wa hadha yaghlitu fihi kathirun min an-nas wannan mas'ala da yawa daga cikin mutane suna kuskure galat abinda zaka mai muguwar fahimta kai kuskure a kai har zuwa ƙarshe yani anna kafiran minan nasi ya rufin haq taiwa daga mutane sun san gaskiya fi hada a cikin wannan ya kulu wa ya kulu na suna cewa na hannu na arifu anna hada wal haq mu mun san wannan shine gaskiya ita ce gaskiya walakin lana la naqdiru alayhi sai dai ba za mu iya bin wannan gaskiya ba li mukhalafatihi ahli buldani baladina domin ya saba wa mutanen garin kaga akwai abubuwa da yawa wanda mutane suke kawa hujja da aikin yan garin ba umarni na Allah ba ko na manzo a ce abu abu kaza kaza ne sai ce wallahi haka da ne amma mu a garin mu ba haka ba ake shi kuma al'amarin ba zancen gari bane ba addini bai san gari ba bai san kasa ba addini bai san wani ba addini fada Allah ne Allah ya ce manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce kala wa nahnu zalika da makamancin wannan min al'azar na uzuri da mutane za su kawo wa hadha al'uzr la yanfa'uhum inda Allah azza wa jalla wannan uzuri ba zai musu amfani ba wajen Allah mai girma da buwaya li'anna al-wajiba 'ala al-mar'i an yaltamisa ridha Allah azza wa jalla abin da yake wajibi akan mutum ya nemi yarda Allah ba daukaki mai girma da buwaya walau sakhata an-nas ko da dai mutane za su yi wushi ba abin da ya dame ka mutum ya yi fushin shi ya kare ya kumbure ya sace kai dai ka nemi yarda Allah madaukaki domin ba shi ya halice ka ba kuma ba shi kake bautawa ba ga abin da ya umarce ka قال ولو سخط الناس وأن لا ينتفع لا يتبع رضا الناس كد متن يسكي ينمي يردم متاني يبي يردم متاني بسخط الله عز وجل دسابة و Allah mai girma da buwaya kakka ne mayar mutane su yarda da kai akan ka sabawa Allah mai girma da buwaya wa hada wa hada yashbahu man yahtajjuna bima kana alaihi aba'uhum wannan kuma iya kama da waɗanda suke kafa hujja da abinda mahaifansu suke kan shi sai za ka ji ka ce ai abu kaza ne ya ce ai mun gada uwaye abinda muka gada da uwaye da kakanni babu laihi abinda aka gada da uwaye da kakanni iyakar shari'a babu laihi abi to amma in ya saba wa dokoki na Allah da manzo babu zancen biyayya anan kuma alhamdulillah uwayenmu da kakanninmu inda sun fahimci abinda Allah ya so ya yarda da shi da sun bi domin abinda suka fahimta na Allah sun bi wanda fahimta ba inda a ce sun fahimta da sun aikata sabanin mu kuma za mu sani amma kuma sai mu yi kawo hujja da dogaro a kan cewa ai kakanninmu da uwayenmu da kakanninmu ma haka muka sami suna yi kala wahum lazina haka Allahu anhu irin wannan mutane su ne wa'anda Allah maɗaukaki ya ba da labari game da su ya ce suna cewa inna wajadana aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun mu mun samu uwayenmu akan wani tafarki na milla ko dini ba umma ba ta taro ana nihin nan milla au dini mun samu uwayenmu akan wani tafarki ko addini wa inna ala asarihim muhtadun mu kuma a bisa gurbin su ne muke tahiya muke bi haka wata aya daban Allah madaukaki yake cewa wa inna ala asarihim muhtadun mu a bisa gurbin su ne a bisa hanyar su ne muke bi muna koye mai daita qala wa lam yudrik al miskin qawluhu wa lam yudrik al miskin wannan bawa Allah miskini bai riska ba ai al mu'dam min al fiqh wanda rasashe ne daga fahimta ko fiqhu asalin fiqhu al fahm shine fahimta ganewa wal basira da gani na zuciya anna galiba a immatul kufur cewa mafi yawancin shugabannin kafirai kafirci kanu ya arkun alhaq sun san gaskiya lakin nahum anadu fa khalafu alhaq sai dai suka yi girman kai suka sabawa wannan gaskiya kama qala ta'ala kama yanda Allah madaukaki yace alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa'anda muka ba su littafi yahudawa a taura kirista a injila ya arifunahu sun san sufofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah madaukaki ya ambaci sufofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littattafan su kama ya arifuna abna'ahum kamar yanda suka san diyan su amma kuma da yazo sai girman kai ya dauke su domin ya fito a cikin inda ba sa tamani sun yi tamanin manzo na ƙarshe a cikin yahudawa ko kirista zai fito sai bai fito daga nan ba sai ya fito daga cikin larabawa wannan ya sa suka ɗauki hassada bayan sun san abin haka nan ne kuma suka runguma hassada ta halakar da su shi ne na allah maɗaukaki yake cewa sun san manzo allah sallallahu alaihi wasallama manzo ne kamar yadda suka san ɗiyansu haka allah maɗaukaki yake cewa ishtaru bi ayatillahi thamanan qalila sun sayi ayoyin Allah da ‘yan kuɗi ɗan kaɗan sun bar gaskiya sun kama ƙarya sun kama son rai ba kano ya ta ziruna biya azarin latan fa'uhu sun kasance suna kawo uzuri da uzurrukan da ba za su musu amfani ba ranar kiyama ka kaufi ba min fawati ri'asa kamar yadda wasu za su ji tsoron kubcewa shugabanci a ce suna shugabanci suna shugabanta wani abu suna tsoron in suka faɗi gaskiya suka bi ta za a amshe wannan shugabanci sai su bi wannan shugabanci su bi dan abin duniya wanda ya zamanto mai karewa ne akan abin lahira wanda ya zamanto madawwami ne wa tasaddar al majalis ko kuma a zo a gabatar da wani mazamni wa nahu zalika misali a ce kai kai ne shugaban mazamni kaza ko magana kaza ko abin da ya kamata qala fa kathirun min a'immatul kuffar daiwa daga shugabannin kafirai yarifuna al-haqqa sun san gaskiya walakinnahum yakrahunahu sai dai suna kin wannan gaskiya wala yatba'unahu basta binta wa ma'rifatul haqq dun al-amal bihi ashadd min al-jahl bil haqq sanin gaskiya ba tare da aiki da ita ba shine mafi tsanani da jahilci da gaske bil haqq da jahilta gaskiya mun fahimta ko cewa mutum ya san gaskiya ya ƙi yin aiki da ita shi ya yi haɗari da mutum ya zamanto ya jahilci gaskiya bai ma san ba li'annal jahila bil haqqi yu'zab domin jahili ya wanda ya jahilci gaskiya ana ba shi uzuri wa qad ya'lam kuma tana yiwa ya sani fa ya tabayyan tabi wa ya ta'allam bi khilafil mu'anid mustaqbil mai yiwa idan ya san wannan gaskiya za ka gan shi ya bar abin da yake kan shi na rashin gaskiya saɓanin wanda ya zamanto mai girman kai ne mu'anid wanda ya ƙiya ya yi girman kai da ta ya santa amma yi watsi da ita wani haza kanar yahudu magduban alaihim dalilan haka yahudawa suka kasance abin yi shi ne a kansu li ilmihim bil domin sun san gaskiya wa tarkihim iya kuma suka bar wannan gaskiya wa kana nasara dalil su kuma kirista batattu ne li annahum lam ya'rifu al-haqqa domin ba su san gaskiya ba lakin ba'da bi'tatir rasul sallallahu alaihi wasallam sai dai bayan aiko manzo Muhammad wanda tsirayen Allah da aminci kara tabbata gare shi wa alihi da alayen gidan shi wa sallam ya kubutar da su kana nasara alimin sai zama su kirista sun zama to sanannu ne suna da ilimi domin sun karanci addini fakano mitilil yahud fi kaunihim maktuban alai sai suka kasance kamar yahudawa ne kasancewar abin yin gushi ne a kansu domin ba inda da'awa ba kai ba kana so baka so ka ji wa'azi ka san gaskiya ka san malamai suna kira kawai abautawa Allah shi kadai ba a yi tunanin ba isa Allah ne maryam Allah ce kuma Allah Allah ne wannan aqidatu taslif qala fa in fa inna amal bit tauhid amalan zahiran mala yace yaqulu rahimahullah fa inna amal bit tauhid aiki da tauhidi zahiran a karara a bayyane ai bil lisani wal jawari mutun yace ai ne mai tauhidi ne da harshen shi da gabuwan shi walakin nahu lam ya'taqiduhu bi qalbi sai dai kash bai kudire wannan tauhidi ba a zuciyar shi wa lam yafhamuhu bai fahimce shi ba fa innahu munafiq to irin wannan mutum ana buga mashi tambarin munafici wa huwa sharrun min al-kuffar al-musarrih bi kufri al-kafir al-musarrih bi kufrihi wannan shine mafi zama hadari da sharrin kafiri wanda ya zamanto ya waɗi ƙarara cewa shi kafiri bi kaunin lahi ta'ala dalilin faɗa Allah maɗaukaki da ce innal munafiqina fi darakil asfali minan nar lalle munafukai suna can ƙarshe ƙarshen wuta sati da ya gabata mun ce darak gangara wadda za ta gangara ta yi ƙasa darash au durush kuma hauhawa abinda za ka hau matattakalar da za ka kai ka sama wannan sai a ce daras ko durush kuma darak matattakalar da za ta gangara da kai to munafukai wanda za su ɓoye munafuci su bayyana musulunci da imani su ne ƙasan kafirai sai an zuba su a cikin ƙarshen wutar jahannama kan na a zo a zuba kafirai kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce innal munafiqina fi darakil asfali minan nar wa hada zahirun mala yace wannan kuma abu ne karara fi man kana mu'anidan ya'lamu al-haqqa walakinahu karihahu bi qalbihi ga ciki ga wanda ya san gaskiya wanda ya taurin kai bayan ya san gaskiya kuma ya ƙi wannan gaskiya da zuciya shi walam ya kuma in ilai bai samu kwanciyar hankali ba da wannan gaskiya walam ya staƙin rabi bai tabbata ba akan wannan gaskiya walakin na azhara liltizama bi shari'ati khida'an lillahi wa rasul sai dai ya lazumtu da shari'o'i shari'a Allah madaukaki sallah azumi zakka da sauransu khida'an ba dan komai ba saboda yaudara lillahi ga Allah wa rasulihi ga manzon sallallahu alaihi wasallama wa lil mu'minin ga sauran mu'mini wa amma man kana la yafamu bil kulliya wanda kuma bai san ba tauhidin nan ko gaskiya kwata kwata wala yadri bai sani ba walakinahu ya'mal sai dai iyayen aiki kama ya'malu nas kama yanda mutane suke aikatawa kama halolin mafi yawancin mu zaka ga mutum iya aiki da gaskiya sai dai bai fahimce shi ba bai sani ba kawai shi dai ya ga mutane suna arwalla ya kwaikwaye su ya ga mutane suna sallah ya kwaikwaye su ya ga mutane suna azumi ya kwaikwaye su walam ya tabayyana lahu zalika shay ba abin da ya bayyana daga wannan gare shi allazi ya'malunahu wal maqsud min bai san ba abin da suke aikawa da munuwa aikatawa da munuwaci fa innal jawab an yablugha wa ya'lam shi ne ba da amsa a kan wannan shi ne ya yi ƙoƙari ya rittu wannan abin kuma ya san shi fa in asarra alamahu alaihi min inkari idan ya nace a bisa abin da yake musu shi bi kalbihi da zuciya shi fa huwa munafiq shi ma ya shiga cikin me yake da suna sahu na munafikai qala bayyana rahimahullah an hadhihi al-mas'alata mas'alatun kabiratun tawilatun malam yayi bayanin cewa wannan mas'ala mas'ala ce wadda ta zamanto mai girma mai tsawo yani an tatba'aha anna tatabbu'aha yaqulu bibiya wannan mas'ala abu ne wanda zai tsawo biwasitatin anna kathiran minan nas na kaman kasancewa dewa daga cikin mutane kad ya abal haqqa khawfan min an yulamu alai mutane da yawa mutum su tari iya barin gaskiya ya ki gaskiya tsoron ka a zarge shi au raja'al jahil au duniya ko kuma kwadayin wani wani matsayi ko kuma wata duniya samun duniya fa yahtaju ala an yutatabba ahwalun nas wannan iya bukatuwa a bibi halulukan mutane wa ya rifaha tamaman a san wannan halullukan mutane cikakken sani hatta yu'lam man huwa munafiq aw hatta ya'lam har mutun ya san wane ne munafiki wa man huwa mu'minun imanan khalisan kuma wane ne daga cikin su mu'mini wanda ya zama to mu'mini ne cikakke tsantsa قال يبحث المؤلف يحط المؤلف رحمه الله تعالى على تدبر آيتين من كتاب الله عز وجل da ya ce can da ya ce walakin na alaika bi fahmi ayatai ne min kitabillah sai ce awwalahuma ta farkon su qaulullahi ta'ala ita ce fada Allah madaukaki da yace wala ta'taziru la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum kissan wannan ta rike ta gabata cewa munafikai suna zargin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi kanshi cewa babu wa'anda suka yi sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanci kuma babu wanda ya yi su tsoro wajen yaki da aka samu labari aka gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su sai suka kawo uzuri suka ce ai mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasa da miki mun faɗi wannan magana da sunan wasa da zolaya to shine Allah madaukake ya ce musu la ta'taziru kadda ku sake ku kawo wani uzuri kad kafartum ba'da imanikum tabbat kun kafarta bayan bayan imanin ina akwai maganganun da zaka yi wanda bai kamata ba a samu zulaya ciki duk abin da ya shafi Allah da manzo babu zancen zulaya ciki ba al'amari bane ba na wasa shi yasa Allah madaukaki ya kafartar da su bayan imanin قال وهذه الآية نزلت في المنافقين الذين سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الفقراء wannan aya ta sabka ga munafukan da suka zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sabon shi talakawa wal muallif rahimahullahu yaqulu wanda ya wallaha littafin wannan wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi ya cewa in kana haula il munafiquna alladhina ghazaw ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati tabuk kafaru bi kalimatin qaluha ala sabilil mizah la ala sabilil jidd fama bika biman yakfur kufran jadiyan yake cewa idan wa'annan munafukai wanda suka yi yaƙi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaƙin Tabuk sun kafirta dalilin wata magana da suka fadi a bisa fuska ta zolaya da wasa ba wai da gaske ba sun kafirta fama bika fama fama baluka mumtaz fama baluka biman yakfur kufran jadiyan to ina ga kai ga wanda ya kafirta kafirci karara yuriduhu bi qalbihi min ajli khawfin min ajli khawfi fawatin markazin markazin aw jahin aw ma ashbaha zalika ina ga wanda ya zamanto ya boye shi da zuciya dalilin tsoron kan wani abu ya kumce mashi kamar markaz kamar wuri da ya zamanto babban wuri wanda na ibada ko na tahiyar da wani abu kama a ce society ko wani abin da ya kama da ko ta babban makaranta au jahil ko kuma wani kwadjini ko matsayi au ma ashbaha zalika ko kuma abin da ya kama da haka fa innahu yakunu a'zam wa a'zam halin shi shine mafi girma ga wa'ancan fal waqi'u anna kullahum kafaru ba'da imanihim abin da yake waqi'i karara cewa dukkan su sun kafirta bayan sun yi imani sawa'un fa'alahu zalika istihza ya dace ya aikata wannan da izgili ne aw fa'aluhu ala sabilil jadd wal kufr ko kuma sun yi ne a bisa bangare na nacewa da kafirci khaufan an auraja saboda tsoro ko kuma saboda kwadayin wani abin duniya fa inna kulla insanin yazharu al islam yuzhiru al islam wa yubtilu al kufra fa huwa munafiqun ala ayyi wajhin kan domin mutum idan bayyana musulunci karara ya yi sallah ya yi azumi ya yi hajji ya yi shahada ya yi kalmatu shahada sai dai kuma wa yubtudul kufra ya ɓoye kafirci a zuciyar shi fa huwa munafiq wannan munafiki ne ala ayi wajhin kana ta kowace fuska ko bangare ya kasance wal ayatu thaniya aya ta biyu hadhihi hiya al ayatu thaniya malai ce wannan ita ce aya ta biyu hassal mu'allif rahimahullah wanda wallah halittahin wannan wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi ya kara karhin gwiwa ala tadabburiha absayin tsokaci da tunani akan wa hadhihi al-aya wannan aya tadullu ala annahu la yu'dharu ahadu kufr ba'da imanihi kafara ba'da imani wannan aya na nuni tana kawar dalili cewa ba'awa wani uzuri mutum daya wanda ya kafirta bayan imanin shi illa man kana mukrihan sai wanda ya zamanto an tilasta shi da kafirci a zo a ce in baka zagi Allah ba kashe ka za a yi in ka fifitar da ranka akan wannan to in ka zaga zuciyarka bata so ba tana ki baka kafirta ba wa amma man kafara ala sabili ikhtiyar wanda ya kafirce kuma ta bangaren zabin shi ne ba tilasta shi ba aka yi da ayi gharadin min aghrad ta kowace munuha daga cikin manuhohi sawa'un kana mazihan mizahan wannan yayi shi ne da zolaya au mashahatan ko kuma yayi ne saboda tsananin kwadai fi wazifatin kwadayin wani aiki au difa'an an watanin ko kuma yayi saboda kare kasa ne au ma ashbaha zalika ko abin da ya kama da haka fa innahu yakunu kafiran mutum iyaye kasancewa kafiri fallahu falillahi azza wa jalla lam yu'zar فالله عز وجل ألا من جرما دبوايا ببابا وني أزري من كفر إلا من كان مكرها قوان دي كافر شد سبن شسي وان دعك تلستا بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان da sharaɗin cewa zuciya ce da zamanto ta nutsu da imani can kuma ya ce ai annallaha ta'ala lam yastathni fil aya min al-kafirin illa man ukriha Allah bai toge ba daga cikin wannan aya bai toge ba daga cikin kafirai sai wanda aka tilasta wal ikrahu la yakunu illa ala al qawli aw al fi'l shi kuma tilastawa ba ta kasancewa sai abin da yake akan magana ko aiki a ce ka faɗi ko kuma ka aikata amma aqidatul qalb game da abin da zuciya ta kudure fala yatla alaihi illa Allah yattali'u alaihi alaiha illa Allah wannan abin da zuciya ta kudure ba wanda yake iya sanin shi ya tsinkayo shi sai Allah madaukaki wala yutasawwaru fiha al-ikrah ba a tunanin tilasawa a cikin zuciya li'annahu la yumkin li ahadin an yukrih an yakraha shakhsan yukriha shakhsan bayyayuwa wani mutum ya tilastar da wani fa yaqulu labudda an da kaza wa kaza dole ne ka sanya ka kudurce wani abu a cikin zuciyarka kaza da kaza domin in ya kudurce ya bai bai sani ba in bai kudurce ba hallo bai sani ba li'annahu amrun batinun domin irin wannan al'amari abu ne wanda yake a cikin zuciya ne ruhohe ne la yu'lam bihi ba wanda ya san sai Allah wa innamal ikrahu ala ma zahara faqat tilastaswa tana kasancewa a bisa abin da ya bayyana bil qawli aw al fi'l da magana ko da aiki al wajhu thani fuska ta biyu lokaci ya kusa kuma karatu ya fuska da qala annahum istahabbu al hayata ad dunya ala al akhirah cewa fuska ta biyu mutanen wannan sun fifitar da sun so rayuwar duniya akan rayuwar lahira fa kana kufruhum sababuhu annahum istahabbu ad-dunya 'ala al-akhirah kafircin su ya kasance ne dalilin sun fifitar da sun so rayuwar duniya akan rayuwar lahira wa ya'ni bid-dunya ana nihin duniya anan kullu ma yata'allaqu biha min jahil duk abin da yake da alaka da ita ko ya ratayu da ita na wani matsayi au malin ko dukiya aure asatin ko shugabanci au gairi zalika ko na abin da ya kamata haka mimman asarar duniya bi ma fiha ala al-akhirah na abin wanda ya fifitar da duniya da abin da ke cikin ta akan lahira wa kufruhu min ajli ithar duniya kafircin shi ya kasance ne dalilin fifitar da duniya fa innahu yakunu kafiran iya kasancewa kafiri wa in lam yakun mustahibban lil kufr ko da dai bai so kafircin ba walakin nahu mustahib li hayatid dunya sai dai ya kasance mai san rayuwar duniya ne fa innahu yakfur in ya fifita da rayuwar duniya akan rayuwar lahira to wannan ma iya kafirta wa kadhalika anna ba'd an-nas yakfur li annahu yuhibbu al-kufra haka wasu shashan mutane suna kafirta dalilin iya san kafirci wa yu'jibuhu iya birge shi kaga kafiri iya birge ka ko kuma kan mutum iya san kafirci wa ba'dun nas wasu mutane yakfur limalin iya kafirta dalilin dukiya au jahil ko kuma wani matsayi aure asatin ko kuma shugabanci wa ba'dun nas yakfur wasu shashin mutane suna kafirta li yanala bi zalika shay'an min sulta saboda ya samu wani shugabanci wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da haka fal aradu kathira abeban da suke bujurowa da kafirci suna da yawa nas'alullaha ta'ala an yahdiya na siratul mustaqim muna roƙo Allah madaukake ya shiryar da mu ta farki hanya mai kakka wa Allah ya zira qulubana ba'da an hadana iz hadana kuma Allah kai ya karkatar da zukatan da zukatan mu bayan ya shiryar da mu mala ya kare da wannan kala khatama shaykhul islam muhammad bin abdul wahhab rahimahullahu ta'ala kitabahu hadha bi برد العلم إلى الله عز وجل ما لا يقاري لتاهش دميد إلمي يزوى الله مجرما دبوايا والصلاة على والصلاة والسلام على نبيه محمد كما يقاري لتاهش دين صلاتي نيمان صيرا دا أمن شقا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبهذا انتهى كتاب كشف الشبهات دوانا لتاهن كشف الشبهات يقاري ونسأل الله تعالى أن يثيب مؤلفه أحسن ثوابا muna roƙon Allah maɗaukaki ya ba wanda ya wallaha wannan littafi yayyan sakamako ko ladawa an ya sha'ala na nasiban min ajrihi mu ma ya sanya mu muna da wani kaso daga ladan shi wa thawabihi wa an yajma'ana wa iyyahu ya tara mu da mu da shi fi dari karamatihi a cikin gidan karama shine aljanna innahu jawadun karim domin shine mai yawan kyauta mai kyauta mai karamci wallahu walhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya ta tabbata ga ubangijin talikai wa sallallahu wa sallam Allah ya dadin tsira yayi aminci ala nabina Muhammad absa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abin da muka wadi daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wannan shine karshen darasin mu na sharhi na kashfu shubahat insha Allah sati mai zuwa za mu tashi akan sharhi na al-usul sittah